بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin sha uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya daidai da 25 ga watan efar shekara ta 2021 a darasi na biyar mun yi kuskure na ambatar kwanan wata wanda na ci 25 wanda shine lissafi kenan na miladiya wanda sha uku kenan ga watan ramadan muna karatu a cikin littafin al'aqidatu tahawiyya wallafar al'imamu abu ja'far ne tahawi rahmatullahi alai littafin al'aqidatu tahawiyya littafi ne da yake bayani da sharhi game da aqidar ahlus sunna wal jama'a aqidar annabi da sahabbai wacce ta dace da alqur'ani da kyakkyawa ingantacciyar sunna wanda insha Allah a cikin wannan darasi na shida za mu ci gaba daga gaba ta 45 inda al'imamu tahawi ke cewa wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi lam yattali ala zalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wa ta'ammuqu wan nazaru fi zalika zari'atul khidlani wa sullamul hirmani wa darajatu tughyani fal hadara kullal hadri من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة الإمام أبو جعفر الطحاوي كيتشيوا وأصل القدر أصلنا قدر وتساني الله wannan sirrun lahi ta'ala wani sirri ne na Allah fi halkihi ga halittun shi wato tsarin Allah kaddara Allah yadda Allah yake shirya abubuwan shi wannan wani sirri ne na Allah fi halkihi ga halittun shi ولم يطلع على ذلك ملك مقرب باب وني ملائكة مكسنتي da ya taɓa leƙawa ko ya san wannan ƙaddara wala nabiyun mursalun haka babu wani annabi wanda aka aiko da ya san wannan wata an muku lalube game da sanin ƙaddara wannan fi zalika da kuma yin nazari da yin bincike akan wannan zari'atul khidlani wannan wata hanya ce ta taɓewa wa sullamul hirmani sannan wani tsani ne na haramta ma rai rahamar Allah mutum ya ɗauko ma kanshi wani tsani da zai haramta ma kanshi rahama ta Allah wa darajatu ad-dughyan sannan wani mataki ne wanda yake waɗanda suke matattu fal hadra kullal hadri min dalika da haka kayi ta ka tsantsan ka tsoratu dukkanin tsorata min dalika daga wannan nazarin ta hanyar ka ce za ka yi bincike game da ƙaddarar Allah wa fikiran ko ka yi wani tunani wa wasu wasatan ko kuma ka yi samu wani wasu wasi duk wannan ba daidai ba ne game da ƙaddarar Allah da haka wannan atta'ammuk ba daidai ba ne sai ma da yake cewa fa inna Allah ta'ala dawa ilmal qadri domin Allah dawa kenan dawa ya ɗuwi yau mana ɗuwi sama fa inna Allah ta'ala dawa ilmal qadari an anamihi wato Allah ya naɗi ilimin ƙaddara wato Allah ya san ilimin ƙaddara wanda shine wanda yake ilimin yana a hannun shi wanda la ya'lamu al-ghaiba illa Allah wanda shine wanda yake masanin gaibu to da haka ya bar wannan ilimin a wajen shi wani hahun an maramihi haka ya hana ya hana halittu an maramihi game da neman wannan ilimin kama qala ta'ala fi kitabihi kamar yadda Allah yake faɗa cikin alkur'ani yace la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluna la yusalu amma yaf'alu ba a tambayar Allah game da abin da ya aikata wa hum yusalun amma su bai su ne ake tambaya amma shi Allah ba a tambayar dan me koya aka yi kaza al'anbiya ke na ayata 23 sai al'amam tahawi ya ce faman sa'ala duk wanda ya tambaya ba mun karanta aya ba la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna to faman sa'ala duk wanda ya tambaya game da wani hukunci ko tsari da Allah ya yi ya tambaya ya ce lima fa'ala dan me ya yi kaza dan me Allah ya yi kaza to wannan faƙadarar da hukumar kitabi wannan ya tunkuɗe hukuncin ƙur'ani kenan umarar da hukumar kitabi to duk wanda kuma ya mayar da ya tunkuɗe ya ture ya yi musun hukuncin ƙur'ani kana minal kafirina wannan ya zama cikin kafirai Allah ya tsare da haka fa hadha jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu wannan shine a dunkule abinda mutum yake bukata wanda Allah ya haskaka zuciyar shi wato wanda aka haskaka zuciyar shi min aula illahi ta'ala daga cikin waliyan Allah wahiya darajatu ar-rasikhin wannan shine mataki na ar-rasikhina fil ilmi wanda suke wanda suke da gogewa a cikin ilimi li'anna al-ilma ilmani domin shi ilimi iri biyu ne akwai ilmun fil khalqi mawjudun ilimin da ga halittu samammi ne wato wannan ilimin akwai shi don haka bayi suna iya su nemi wannan ilimin shine ake ta ilmoma ilimin kaza ilimin kaza ga sunan da ulum da yawa to wannan shine ilmun fil khalqi mawjud ilmin da ba akwai shi to neman wannan ba laifi bane akwai kuma ilmin fil khalqi mafqudun ilimin da shi kuma ga halittu mafqud ne babu wannan ilimin shi ba mawjudi bane babu shi to da haka fa inkarul ilmi mawjudi kufur yin musu ilimin da yake samammi wannan kafirci ne kai tsaye wadda'a'ul ilmin mafqudi kufur yin da'awar cewar ilimi na wanda yake babu shi a yi da'awar shi a kuci akwai shi to wannan kafirci ne shi kuma Allah ya tsare wala yathbutu al-imanu illa bi qabulil ilmi la yathbutu al-imanu imani baya tabbata illa bi kabulin ilmi sai an karbi ilimi wanda yake almaujud wanda yake samammi sannan kuma imani bai tabbatuwa sai an samu tarki talabil mafqud an bar ilimin da yake babu shi to duka wannan malin ke kawowa domin a san ilimin da ya kamata a nema da wanda ya kamata a bari da wanda ya kamata wato a nema da wanda ya kamata kada a nema da kuma ilimin da inkarin shi yake kafirci da kuma wanda yin da'awar shi yake zama kafirci sai malam ya ce wa nu'minu bil lawhi wa ahlus sunna mun yi imani da allahu da yake cewa nun wal qalami wa ma wallahu al mahfuz kai allahu wa da yake cewa wallahu al mahfuz to wannan allahu din wannan allan wato mun yi imani da shi shine wa nu'minu bil lawhi da ake cewa bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz to wannan allahu din mu ahlus sunna muna yin imani da shi domin yana daga cikin al'amurra na gaibu da ya wajaba a yi imani da shi wanda babu wanda san hakikanin yadda wannan Allah yake sai shi Allah babu wanda san yake sai Allah wal qalami haka mun yi imani da alqalam shine nun wal qalami wa yasturun to shi ma wannan alƙalam shi ma mun yi imani da shi wa bi jami'i ma fihi qadiru qima sannan mun yi imani da gabaki ɗayan abin da aka rubuta da wannan alƙalam falawijita ma alkhalqu kulluhum ala shay'in da a ce halittu gaba ɗaya za su haɗu gaba ɗaya kulluhum ala shay'in akan wani abu katabahu Allahu ta'ala fihi annahu ka'in akan abin da Allah ya kaddara wannan abin zai faru to da a ce bayi gaba ɗaya za su haɗu liyaji aluhu gaira ka'in domin su sa wannan abin kada ya yiwu to lam ya ƙadiru ina ba su isa ba ba za su iya ba haka wala wiji ta ma'u kulluhum da a ce gaba ɗayansu za su haɗu bayi ala shay'in akan wani abu wanda wannan abin lam yaktubuhu Allahu ta'ala fihi to Allah bai kaddara wannan abin ba Allah bai rubuta shi ba li ya ji aluhu ka'inan domin su bayi sun mayar da wannan abin abin da zai yiwu to nan ma faufau lam ya kadiru alaihi ba za su iya ba domin jaffal kalamu alƙalamin da ya riga ya bushe bima huwa ka'in ga abin da zai auku ila yawmil qiyama har zuwa tashin alkiyama wannan malin ya kawo mana wani bangare na hadithin Abdullahi bin Abbas wanda yake mashhurin wani hadithin nan da ake da ihfazullah yahfazuka hadithi ne yake sahihi wa ma akhda al abda lam yakul li yusibahu duk abin da dama ba zai shafi bawa ba to nan abin ba zai shafe shi ba dama haka Allah riga ya kaddara wa ma asabahu lam yakul li yuqdi'ahu abinda kuma kaddara zai shafi zai samu bawa to wannan abin ba zai kuskure wa bawa ba sai ya sai ya same shi shi ma wannan ƙarashi ne na hadithin Ibn Abbas wanda muka ishara akai shi yanzu Muhammad Dahawi ya ce wa alal abdi da haka wajibi ne a gabawa an ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi wajibi ne akan bawa ya sani lalle Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'in ilmin shi ya zarci ma ya gabaci wato kulli ka'in duk wani abu da zai auku min halki daga halittun shi Allah ya san wannan Allah ya san wannan abu duk wani abu da zai faru inna Allah ala kulli shay'in qadir fa qaddara zalika taqdira da haka Allah ya kaddara wannan abun kaddarawa muhkaman wato da hikima ta shi Allah din mubraman wannan abin zai faru a yanke taba'an laysa fihi naqidun babu wani wanda zai iya warware wannan abin da Allah ya hukunta ya kaddara wala mu'aqqib babu wanda zai iya cin gyaran wannan kaddara ko na hukuncin wala muzil ko wanda zai gusar da shi wala mugayyirun ko wanda zai zo ya canza wannan abin babu shi wala naqid ko wanda zai warware shi wala za'ilun min khaliqihi fi samawatihi wa ardi kuma haka babu wanda zai zo daga cikin halittu daga sama ne ko daga ƙasa ya zo ce zai ƙara daga wannan abin shi ma wannan babu shi wa zalika min aqdil iman wannan daga cikin wato kulluwar imani kenan wa usul ma'rifa da kuma sanin tushe na sanin Allah wa li'tirafi bi tauhidillahi ta'ala wa rububiyyati dole kuma ikrari da ɗaya ta Allah da rububiyyarsa kama qala ta'ala fi kitabihi wa khalaqa kulla shay Allah ya halittu komai fa qaddarahu taqdira kuma Allah ya tsara wannan abin tsarawa Allah ya kaddara shi wannan abin ya tafi akan yanda shi Allah ya nufa wa qala ta'ala haka Allah yake cewa wa kana amrullahi qadaran maqdura fawailun liman tsara lillahi ta'ala fil qadri khasiman to ya shiga uku wanda ya tafi tsara lillahi ta'ala fil qadri khasiman game da kaddara ta Allah wato ya tafi yana husuma yana jayayya wa ahdara lin nazari fihi qalban saliman ya halarto da tunani shi da zuciyar shi wadda take a zuciya wadda take Uh, sakimiya mai rauni marar lafiya yana nazari game da ƙaddar Allah laƙadil ta masa bi wahamihi ya ɗosani da wannan wahamin nashi fi fahsil gaibi wato yana bincike akan gaibi kenan wanda wannan sirrin ne katiman wannan sirri ne wanda yake ɓoyayye wanda muka ji wa aslul qadri sirrullahi da haka wannan sirrin Allah ne wanda yake boyayye wa ada bima qala fihi affakan athiman kuma zai dawo ne game da abin da ya faɗa a cikin sha'anin kaddara affakan wanda yake mai yawan ƙarya wanda yake kuma athiman to ga zanubi ga kuma ga kuma ƙarya to ta kona dai ba a sha ba sai malam ya ce wal arshi wal kursiyyu haqqun da al arshi da kursiyun Allah dukkan waɗannan gaskiya ne al'arshi shine gadon sarauta na ubangiji alkursi kuma shine wajen aje kafa na Allah na alkursi to da haka malam yace mu ahlus sunna wal jama'a muna imani da al'arshu wal kursiyu dukkaninsu waɗannan haƙƙun dukkaninsu gaskiya ne shine albani yake cewa rahimahullah i'lam an al-arsha an al-arsha khalqun azimun jiddan al-arshi halitta ce mai girma sosai kama dallat alaihi al-ayatul qur'aniyya wal ahadith nabawiyya kamar yadda aka samu ayoyi na qur'ani da hadisi suna nuni akan haka walidhalika adafahu ta'ala ila nafsihi fi qawlihi da haka Allah ya jingina ma kanshi ma al-arshi ce zul arshi wato mabocin al-arshi wa fihi ayatun ukhra haka akwai wasu ayoyi tajid hafi sharh ibnu abil izz al-hanafi rahimahullah ya kawo su a cikin shirin da yawa al-aqidatu al-tahawiyya din muna takaitawa ne kwarai anan muna fassara bakin ne kawai babu damar mu kawo waɗannan nasusa mala ya ce wa huwa mustaghnin anil arshi wa ma dunahu Allah ya wadatu daga al'arshi da kuma abin da yake ƙasa da shi to haka Allah yana sama da komai ne kamar da muka ji a darasin mu da ya gabata cewar la tahwihil jihatu sit bangarori guda bakwai guda shida gaba sama ƙasa gabas yamma kudu arewa ba sa ya ɗaukar Allah haka Allah ya wadatu daga al'arshi da ma abinda yake ƙasa da shi al'arshi ɗin gaba kiɗa domin Allah shi ne komai ɗin. muhitun bi kulli shay'in muhitun bi kulli shay'in ilimin Allah wato ya haɗu ya mamaye komai da komai da haka wannan daga cikin abin da ya kamata fahimta cewar kamar da malai ya kawo cewar mustaghnin anil arshi wa ma dunahu haka Allah yake faɗa inna Allah laganiyun anil alamin haka wallahu huwal ganiyyu alhamid haka muhidun bi kulli shay'in wa fawqahu haka Allah yake cewa wato kaunuhu muhitan bi kulli shay'in faqala ta'ala wallahu min wara'ihim muhit haka yake cewa ala innahu bi kulli shay'in muhit walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita wannan akwai ayoyi da yawa da suke tabbatar da wannan sai malam dahau ya ce wa qad a'jaza anil ihadati khalqahu wato halittu sun gajiya game da ihata wato shine ya zamo sun ilimin wato gaba daya halittu sun kasa samun wannan cikakken ilimin da da ake so a sani da haka a'jaza anil ihatati khalqahu wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi haka Allah ke faɗa a cikin suratul baqara a ayatul kursi kenan da haka babu wanda zai ihata gaba daya san komai da komai da ake cewa qad a'jaza anil ihatati khalqahu bayi sun samu gajiyawa game da samun ihata game da Allah. Timana ya ce wa naqulu za mu ce inna Allah takhadha Ibrahim khalilan wa kallama Allah Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyina wal kutubil munazzala al mursalina wa nashhadu annahum kanu ala al haqqil mubin anai kamata mu dakata kasantuwar lokaci sai mu tashi a wannan gaba ta hamsin da biyu inda yake cewa wani ƙulu inna Allah ta hada Ibrahim khalilan wa kallama Allah Musa taklima imanan wa tasdiqa wa taslima insha Allah a darasi na gaba kenan yake cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah